بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله kuma ka so ka wannan a babatar bane gashi nan gashi nan abu a kunne kawai dai abin da ɗaya ne bayan bismillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala قال شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه رحمه الله والجهل والظلم هما اصل كل شر كما قال سبحانه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهول إنه كان ظلوما جهولا أما أنواعه أما أنواعه فهو في الأصل قسمان اختلاف تنوع واختلاف تبات واختلاف التنوع على وجوه منه ما يكون كل واحد من القولين أو فعلين حقا مشروعا كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم عن الاختلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلاهما محسن ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال ما أوجب اقتتال طوائف طوائف طوائف منهم على شفع الإقامة وإنكارها ونحو ذلك وهذا عين المحرم ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في شرحه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وهذا الذي ذكره رحمه الله واقع فإنك تجد في كثير من الأمة هذا الاختلاف مما أوجب اقتتال الكثير منهم على الشرك أو الذكر في الإقامة ولقد حدث أننا يوم كنا في منى وأتاني المشرف على المخيم بطائفتين مختلفتين من الحجاج يسب بعضهما بعضا سبا شديدا فحاول الإصلاح فحاول الإصلاح لكن ما استطاع فعلى أي شيء اختلفا على وضع اليدين على الصدر واتصالهما كل واحدة تلعب الأخرى والعياذ بالله مع أن هذه المسألة سهلة ليست من أصول الدين وليست من مسائل الدين الكبيرة بل من المسائل الصغيرة التي يسوغ فيها الاختلاف وهذا ما يقوله الشيخ المؤلف رحمه الله يقتتلون على الشرك والذكر في الإقامة من الناس في الإقامة من الناس من لا يصل إلى هذا المبلغ أي الاجتهاد لكن تجد في قلبه كراهة لهذا لهذا الشخص لأنه خالفه فيما اختار من الأنواع فمثلا تجد من الناس من يكره من يسجد مقدما يديه ويكرهه كراهة قلبية مع أن الأمر واسع ومن الناس من يكره من لا يجلس للاستراحة كراهة قلبية ويبغضه فهذا حرام لأن مثل هذه المسائل التي التي للاختلاف فيها رخاء يجب أن يكون صدرك واسعا رحما تتحمل فكيف ترضى لنفسك أن تكره على الذي خالفك ولو أنه كرهك لأنكرت عليه مع أن الأمر كله داخل في الاجتهاد والله المستعان وبعض الناس يكون في قلبه من الهوى أن يعرض عن هذا الوارد فإذا سمع إنسانا يستقيم مثلا لحديث أبي هريرة اللهم باعد كره الحديث لأن فلانا يستفقه به وكذلك إذا سمع من يستفتح به سبحانك اللهم وبحمدك كذلك إذا رأى من يقذف في الفرائض بسبب أو غير أو غير سبب كرهه وهذا غير صحيح.
نعم والعكس أيضا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه wannan abu da shi shekul islam ya magana a kansa kuma ibn taimiyya alaihi rahmatullah afwan ibn uthaymin alaihi rahmatullah yake taliki a kansa rashin sanin hakikanin khilaf menene khilaf ko menene ikhtilaf al-ikhtilaf Allah ya hana shi amma ba a hana samun khilaf ba al-ikhtilaf shi aka hana ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات الاختلاف شيني سابانين da zai kai wato zuwa ga
raba gari kowa ya ci ne kowa wani sabari kayan musulmi da gari wani sabari ne na yarfiya saboda babu wanda zai yi da daya ko kuma babu wanda zai yi da tsarin ce zai saboda mafarkin addini mafarkin wanda ya yi da kaza addini ne wanda zai yi da addini ba a shiga sabari ya fahimta kan wasu abubuwa da zai yi a samu sabani a kansu kamar yadda anan yanzu yake ga sa mana sabani gida biyu akwai sabani akwai abin akwai khilaf abin ikhtilafu tanawwu akwai at-tadad tanawwu abubuwa ne da daman can kowannen su sunna ta zo da shi eh magana eh misali da sifatul adhan sifatul iqama sifatul tashahhud waɗannan akwai anwa da yawa du'aul istiftah sun zo da nau'uka da yawa kowanne daga cikinsu idan mutum ya yi a kai don wannan yana yin wannan wannan bayan wannan za a saba sannan kuma akwai masail na khilaf masailul ijtihad wanda zai yiwu a samu sabanin fahimta a kansu kuma wannan ba abu ne da ya kamata a yi rikici a kansa ba tana yiwuwa wannan ya fi yadda da rike hannu wanda ya kuma gamsuwarsa ya saki hannu a sallah wancan ya yadda ya tafi da hannayensa sujada wannan kuma ya tafi da gwiwoyinsa dole da masail ne na khilaf kuma khilaf ba wai na yanzu ba da daddan khilaf bai kamata a ce an yi doke doke ko zage zage ko an raba masallaci a saboda wannan ba amma karancin ilimi da kuma hawa da zalunci da suke sune suke yin kakatutu a zuciya sai ka cewa sun ja an mayar da saɓanin da bai kai matakin al-ikhtilaful mazmum ba an mai da shi ya kai wannan matakin sai da zaka ga ana kin juna akan wannan yayin misali da waqi'insu waqi'insu na na sunna da tai karfi to za a iya samun kuma wani wanda yake da wasu fahimtar da ta sabawa abinda su suka fi gane cewa ya fi karfin dalili sai ya misali da misali kai gwiwa su su da yawancinsu da suna kai gwiwa ne kafin hannaye yawanci za ka ga cewa a can mujtama din nasu wannan fatawar ita ce ta malamansu suna kai gwiwa ne in sun tafi sujjada kafin hannaye suna aiki da hadisin wa'il ibn hujur da yana da rauni amma dai su a bisa fahimtar su wannan shine rajihi za ka samu wasu kuma waɗanda ba a nan suke rayuwa ba ko suna da malaman da suka fi gamsuwa da su sun fi yadda su kai hannaye kafin goyo to shine yake misali ce za ga wani yana kin wani saboda yana kai hannayensa kafin goyoyi saboda su wannan shine ba da yawa a cikin su shi yasa misali da wannan man yakrahu man yasjudu muqaddiman yadayhi wa yakrahu karahatan qalbiyya saboda masu kai goyon su suka fi yawa wani zai zo ya kai hannayensa kafin goyowa sai ga wani yana jin haushin sa tare da cewa mas'ala ce ijtihadiyya shi yasa ce ma annal amra wasi' yani fihi sa'a fihi sa'a ba mas'ala ce da ta kai har a yi a yi kiyayya a kanta ba yayi magana jalsatul istiraha jalsatul istiraha sunna ce yawa daga cikin al-sunna a can suna yi ta ma za a samu wanda baya yi bai kamata dan mutum yana yi ba ya ji haushin wanda baya yi ko wanda baya yi ya ji haushin wanda yake yi duka waɗannan masail ne waɗanda suke للاختلاف فيها أو الاختلاف فيها مسرح للاجتهاد فيها مسرح akwai damar a samu ijtihadi a cikinsa to shine yake misali da waɗannan waɗanda mu kuma a wajen mu akasi shine shine waki wanci an fi tafiya da hannaye kafin ka ga mai tafiya da gwiwa sai ka dade to dan da wani zai zo shi kuma ya nace akan cewa shi da da gwiwa zai tafi to bai kamata a yi ta rigima a kansa ba bai masail na khilaf waɗanda al-masail al-adilla a cikin su adilla ce muhtamila tahtamilu hadha wa tahtamilu hadha wani zai fahimci wannan ihtimal din wani kuma ya fahimci al-ihtimal al-akhar duk da cewa akwai qara'in na tarjih amma ba kowa ne zai iya hararo qara'in din tarjih din ba ballantana ya rajjaha abinda yake sahihu tarjih to kaga anan ba abu ne da za a rikici a kansa ba ce ana wasu su ce a ci doki wasu ce ka a ci doki ka a ci doki mazhaba ce ta wasu daga cikin malamai ta ce mazhabar imam malik sana wasu ce a ci doki
al'aslu shi ne abin da ya shafi ciwo ba da ba mu kai matakin sunna ba
sai ta faɗa haka saboda ba babin sunan bane ba babin mustahabbat bane to dan menene wani abin da bai kai wannan mataki ba har za a iya rigima a kansa har a ce wani ya ce za a ci doki an ji an daure shi an yi haka a ƙasar da aka ji an daddaure wasu su kuma waɗanda suka ce za su ci doki sun kafe sun ce su ci doki ko sama da ƙasa ta haɗi an ja daga to duk abin da fa in aka bar mutum ina ma ina ma ga kuɗin sayan dokin da zai rika ci kullum kusan kudin kaji ma suna wahala a tsare kare da su in ka ban ma mai nacewa da ci doki je ka ci zai da zai same shi ya ci ba ma wannan an tada zaune tsaye ana ta rigima a kai to shi ne anan yake shara zuwa ga wannan na'am mu ci gaba
ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر لكن العبارتان مختلفتان كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى
هذا أيضا من الاختلاف الذي لا يجب أن تختلف القلوب الحدود أو التعريفات فمثلا ما هي الصلاة ما هي الطهارة صيغ الأدلة مثلا يختلفون في الصيغ هل صيغ الأمر مثلا هي فعل الأمر وهو ما دل على الطلب وقبل دون التوكيد أو أو هل هل هل النهي هو المضارع المقرون بلا الناهية وما أشبه هذا كل هذه أشياء سهلة فتقسيم الأحكام مثلا يقسم الإنسان تقسيمات لم تكن من سميع من كان قبله وتجده يبغضهم لهذا فلماذا تقسم وما دليلك على ان هذه الشروط الاربعه او ان الاركان اربعه عشر من دل فيقول هذا مبتدع ويغني حكمه على كونه مبتدعا ان يشرعه ويحذر منه مع ان هذه المسائل لا توجد اختلاف.
akwai masail na abubuwa ne waɗanda ke mustalahat ne mustalahat ne wal aslu fiha la mashahata fiha ma lam takun tahmilu mahdhuran dai ba wani abu ne wanda yake mara kyau mustalah din ya kunsa ba ba abu ne da za a yi rikici a kansa ba don ya ya, ya sa wa sunan abin mustalah amma abin al aslu shine jawazin sa zamanin lokaci sai ka kan wannan mustalah din an kafa rikici mai yawa ana ta rigima a kansa yanzu misali ka ɗauki taqsimut tauhid ila salasati aqsam aw ila qismay tauhid at-talab wal wal irada tauhid al-qasd tauhid al-ilmi tauhid al-amali da wannan taqsimat din taqsimi ne taqribi li taqrib al-ulum ba wai dole aka ce in ka tashi bayani in baka yi wannan taqsimin ba ko in ka yarda da wannan baka yarda da wannan baka yi laifi abinda dai ake so ka tabbatar da abinda alkur'ani da sunna suka tabbatar alkur'ani da sunna sun tabbatar mana cewa akwai sifatullahi akwai asma'ullahi akwai kuma abinda ya shafi haqqullahi fil ibada to duk waɗannan abubuwa ba wanda yake rigima akan cewa akwai sunaye sunayensa ne shi kadai ya kamata a tabbatar masa sifofinsa sifofinsa ne ayyukansa ayyukansa ne babu wanda yake jayayya akan cewa ayyukan Allah a bar ma Allah ayyukansa a baka ba za a jayayya ba wataƙila a wajen tatsibiki a samu wani wanda yake ɗaukan aikin Allah ya bi amma dai minan nahiyar ilmiya ba wanda zai ce ayyukan Allah daidai suke da ayyukan kowa a ce kowa yana kashewa yana rayawa yana azurtawa yana za ce wani aikin Allah ne wannan sune af'alullah akwai akwai akwai akwai haƙoƙin Allah akan bayansa na su bauta masa su kadai babu wanda yake jayi akan cewa abinda duk yake bautar Allah ne ba za a yi ma wani ba sai shi al'asul babu wanda yake jayi akan wannan to wannan shine abinda aka kira wannan tauhidul ibada tauhidul ibada wannan tauhidul tauhidul asma'i was sifat ko tauhidul rububiyya ciki tauhidul rububiyya tauhidul lahi bi af'alihi tauhidul asma'i was sifat isbatu asma'illahi wa sifatihi ala alwajhi al-la'iq bihi توحيد العبودية شين توحيد الله بأفعال عباده wanda duka aikace babu wanda yake ja amma wani sai ce shi bai yadda ba me yasa za a kasa gida uku to shi ke nan kai ka kasa gida uku da kai to kana abubuwa ka ce alqur'ani eh na yadda to shike nan je ka kai ka dauki abin da ka dubu kule a cucure ni ka bar ni da kasa kaka kaka kaka abin kamar yadda ake kasa ahkam ne a ce ga sunnoni ga farillai ga mustahabbai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da sahabbansa ai ba cewa wannan wannan in ya faɗi wannan abin ya ce wannan musahabi ya faɗi wannan ce wannan makaru ya faɗi wannan ce wannan da ke fata in zai koya mutane alwala ce sunnonin alwala kaza ne farillanta kaza ne musahabbanta kaza ne ai duk annabi bai yi wannan ba to amma waɗanda su ake gayawa tunda ana musu khitab ne da harshen da suka fahimce shi abinda za a yi musu khitabin da za su fahimci wajabci za su fahimta wannan ba dole ne kuma kowa da ya zo ya gane cewa wannan khitabin yana nufin wajabci ba sai masa bayani in su waɗancan da suke larabci salika ce a gurinsu da an yi khitab ɗin da yake nuna wujub za su gane wanda baya nuna wujub za su gane amma waɗanda za su zo baya waɗanda shiga musulunci suka yi wasu da yawa ba laraba ba ne suna buƙatar a tantance musu wannan umarni yana nuna wajabci wannan umarni baya nuna wajabci wannan kaza yana nuna irshad wannan yana nuna istihbab wannan yana nuna wujub kaza kaza da sauransu haka nan hani to wannan taksimat din da taqriba da taqriba din da ake duk an yi shi ne don a kusanto da ilimi to wannan duk babu wani abu taqribul ulum ne idan muka duba littafin al-insaf al-insaf na na abin ad-dahlawi yana da al-insaf fi ma fi ma la yajuzu fihi min ne fi asbab al-ikhtilaf al'insaf fi asbabul ikhtilaf na al'imam dahlawi duk a farko ya yi ta waɗannan bayanan yadda a dacen sahabbai suke fahimtar abu ala saliqatihim ba sa buƙatar sai an musu wani taksimat amma daga baya kasancewar musulunci ya yi ya shi shiga al'ummomi daban-daban yawancinsu ba larabawa ba ne haka a salibul arabiya ɗin ba su da shi dole sai an yi musu bayanin cewa ta usulubi kaza yana nufin wajabci usulubi kaza kuma yana nufin irshad ne ba wajabci bane to kaga wannan ba a zuwa ana rigima akan sa ana rigima akan sa ana rigima ne akan abin da suke haqa'iq ba akan abin da suke kawai mustalahat bane almurad biha taqrib alulum
ومنه ما يكون ومنه ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر وهذا كثير في المنازعات جدا ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق وآخرون قد سلكوا الأخرى وكلاهما حسن في الدين ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية وبلا علم وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد
الصواب أنه ليس كل مجتهد مصيبا مصيبا قطعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وهذا نص صريح في أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ ثم كيف نقول إن كل مجتهد مصيب مع تضاد في قولين وهل هذا إلا جمع بين الضدين فهذا القول وهو أن كل مجتهد مصيب قول باطل نعم كل مجتهد مصيب مصيب في كون الاجتهاد وعمل ما يسره في إدراك الحق وهو مصيب من هذه الناحية وأما كونه مصيبا في الحق الذي عند الله تعالى فليس كذلك ليس كل مجتهد مصيبا
نعم آه. خلاف نينا نا الأصوليين في آية هل كل مجتهد مصيب ف فبعضهم قال كل مجتهد مصيب بعضهم قال كل مجتهد مصيب بمعنى إصابة للأجر بمعنى إصابة الأجر فكل مجتهد مصيب للأجر وليس معنى كل مجتهد مصيب أنه مصيب للحق لأن الحق واحد لا يتعدد الحق واحد لا يتعدد وماذا بعد الحق إلا الضلال فكون كل مجتهد مصيب أي مصيب للحق فهذا مستحيل لأن هناك قولين أو أقوالا متضادة هذا يقول واجب وهذا يقول حرام هذا يقول وهذا يقول بدعة فكيف يكون كل منهما مصيب بالحق الذي قال بدعة مصيب بالحق الذي قال سنة مصيب بالحق لأن الشيء الواحد يتوالد عليه صفتان متضادتان صفة السنية وصفة البدعية الشيء الواحد فمن يعي بدعة ولا يتدعي ولا بالتصديق طريق الله فقال في كل مجتهد أي الذي له حق الاجتهاد هو مصيب للأجر إما أن يصيب أجراء أجرين وإما يصيب أجرا واحدا إن أصاب الحق أصاب الحكم فله أجران وإن أخطأ الحق أي أخطأ الحكم فله أجر لاجتهاده وأن إن أكت كل مجتهد مصيب بهذا المعنى فهذا صحيح
فهذا الخطب فيه أشد لأن القولين يتنافيان لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما فيرد فيرد الحق في الأصل هذا كله حتى معناه أن بعض الناس يرد القول الذي يخالفه وإن كان فيه بعض الحق فيرد الجميع
domin tana yiwa a cikin wanda kuke sabani da shi wani bangare na maganar sa ta zanto gaskiya ce to amma kasancewar sa fil asli ya saba maka sai ka tattara duk maganganun sa sai ka watsar tare da cewa a cikin maganganun sa akwai wani abu da yake ba'dul ba'dul isaba asaba fi ba'd min ba'dul wudu to kaga anan ka ta mayar da abin da yake cikin sa akwai gaskiya abin da ya dace shine ka yarda da abin da yake cikin sa na gaskiya ka kore kuma abin da yake cikin sa na na barna ko na kuskure amma ba duka ka tattara ka watsar ba in kai haka za ka watsar da gaskiyar da take cikin maganarsa
حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم
وهذا غلط فالآن يوجد بعض الناس تعلم أن له قدم صدق في الحق والدفاع والدفاع عنه فيخطئ في مسألة واحدة من مسائل الأصول التي يقولون هي أصول فتمحى كل حسناته ونضرب لهذا مثلا بالحافظ ابن حجر رحمه الله فلا أحد يشك في أن له قدم صدق في إحياء السنة ونشرها والدفاع عنها ومع ذلك سمعنا أن البعض يقول يجب إحرام فتح الباري لأنه ضلال وهذا خطأ عظيم بل يجب أن نأخذ ما فيه من الحق ونعلق عليه على ما فيه مما خالف الحق و وهذا هؤلاء هم الحدادية الذين يتحدث, يتحدث عنهم آه ابن إثيمين ألوك تنسى سنة حدادية آه وسمى بيموني أبو عبد الله الحداد هذا هنا أنا مدينة sauraka lokacin suka fito da wannan tsirfar suka bi malamai manya-manya na farko duk suka yi musu maki mummuna sa musu jan maka su zahabi su ƙurtubi su nawawi su ibn hajar duk suka ce waɗanda duka ba za a karanta littafansu ba littafansu ciki suke da ɓarna sun tabbatar da wasu abubuwa na bid'a ko kuma sun yi tawilin wasu sifofin Allah haka suke suke da'awar cewa duk waɗannan littafan a ƙona su kai ma san da suke bikin ƙona su fatul bari da waye a lokacin dai malamai sun tashi tsaye kansu sosai an yi ta yaƙa su shi kansa Abu Abdullahi al-Haddad din aka kore shi da daman asalin sa yana jin ko dan Masar ne a saboda aka kore shi ya bar garin ya koma ko Kuwait ne yanzu ban san ma yana duniyar ko ya mutu Allahu a'lam dan yayi tabin wasu littattafan yana talhisin su waya cire abubuwan da suke da bai yarda da su ba ya ya tsaftace littafan saboda haka wasu littafan zahabi da dauko yana ta musu irin wannan gwagwiyar yanzu haka akwai akwai wani a gan shi a YouTube yana yawan abu da wani Shamsuddin Shamsuddin sunansa ko eh Muhammad Shamsuddin Muhammad Shamsuddin wadda ya ta rigima da shi akan sinawawi sinawawi cewa sai an fito an soke su yan bid'a ne da sauransu bai yadda a ce da shi imam ba waye waye to duka wannan manhaji ne na wasu wanda su kuma nan shedan ya ta nan shedan ya bullo musu to su ne anan yake ibnu taymiya ibn ibn ibn ismail yake ishara zuwa gare su ce ka duba ibnu hajar da duba irin kokarin da yayi wajen hidimta wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da tafansa da duk wani mai mai mai bincike akan sha'anin sunna la yastahi kutri har wa annabi
wasu kurakurai ba ga mawar wata littafin sabon da kowa ya yi littafi da ake cewa abu kaza shi gyara ko kuɗi kaza shi ya kanta ba wani abu da gyarawa sai da shi sake ko littafin da ke wata gyarawa shi ka kaga babu wani littafi da yake ci kamar yadda ibnu rajab yake cewa aballahu an yutimma kitaban ba'da kitabihi والمنصف من اكتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه ونشين المنصف man yaktafiru qalila khata'il mar'i fi kathiri sawabi in ka duba waɗannan mutanen zaka samu guraren da ake cewa sun yi kuskuren sun in kadan ɗan kadan abubuwan da suka yi saba a cikin su suka fi yawa amma sai ya zanto dan kadan din shine zai yi rinjaye mai yawan kuma ya zanto baya da tasiri wannan ai babu adalci a ciki ko Allah ba da haka zai mu'amalci bayansa ba wanda ayyukan na kirki to akan yafe masa kanana man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum haka aunawa ake ja ai muwazana bid'a ce ai bid'atul muwazana wanda ka dauki littafin a'imma ka dauki littafin majmu'ul fatawa na hudu dauki majmu'ul fatawa na hudu ka karanta dukan shi ya gina shi akan muwazana ne muwazana ne akwai risala da risala ko ta rasura ce ko ta ko ta majistir ce muwazana inda inda Sheikh Islam Ibn Taymiyyah muwazana tsakanin dauloli muwazana tsakanin ashkhas muwazana tsakanin mazahib bal hatta fil firaq muwazana wa inda wasu daga cikin firaq suna da alkhairi akan wasu sun yi sun yi sun yi wato abin a zo a gani a lokacinsu a kan wasu firar da suka min misali mu'tazila fi wajhi malahida wal falasifa sun yi kokari sana a sha'ira su kuma sun yi kokari akan yakar bid'ar mu'tazila da yawa daga cikin abubuwan da mu'tazila suka shigo da shi a sha'ira sun yaƙe su akan wasu abubuwa da dama to kaga ta wannan bangaren sun sun dara mu'tazila ba za ka daidaita su ba kamar da baka da ya hada mu'tazila ba da waɗanda suke al falasifa da su kuma gaba ɗaya nubuwar ma nubuwar ma ba su gama gamsuwa da ita ba nubuwar ma suna ganin wani abu ne na wayo kawai to mu'tazila su kuma sun yi jihadi a kansu kuma kuma su ma nan abin yabo ne akan wannan bangaren in ka ɗauki littafin al fatawa za ka ga cewa haka ya ta ta irin wannan wanda bangare ko abu muhammad muhammad ibn hazm bangare kaza yayi abubuwan yabawa da bijinta kaza kaza amma an same shi ta bangare kaza kuma ya samu zamiya wannan shi ne muwazana din ka auna shi da nan ka auna shi da nan daga nan inda ya daidai a yaba masa inda kuma ya kuskure ai bayanin kuskurensa a wannan ai bid'a ce ai bid'a ce muwazana ba shi ne ke nuna ba ka faɗi gaskiya ba yayin da kake muwazana tsakanin wasu mutane guda biyu da wannan da wannan ce gara wannan akan wannan saboda sharrin wannan yana da shi amma bai kai na wannan ba wannan wani abu ne wanda yake dan hankalin dan adam ma ai akan haka ya gino akan haka ya gino ka shiga kasuwa kaya da tsada amma na wancan ya dan fi sauki ka yi ba za ta ce bari kai tunda dai dukka da tsada ne bari ka ce ka sai kawai wanda kake so ba ko ka tattara su gaba ɗaya ka zazzage su ka fito dole dai zaka hakura ka sayi mai dan dama dama sai ai wannan yana dan dama dama shi yasa lokacin da ake tsada abu in aka samu dan rage ko ya yake sai ka ji ana cewa abu kaza ai ya fara sauki ya fara sauki haka zaka ji ana faɗa to haka rayuwar duka take akan wannan ta ginu fa idza al habibu ata bi dhanbin wahid ja'at mahasinuhu bi alf shafi'i ja'at mahasinuhu bi alf shafi'i mu'amalar mu da muke da junan mu in ba mu gina ta akan wannan ba ba ta tafi ba ce zaka za kana neman mutum ne ɗari bisa ɗari tun daga farkonsa har ƙarshensa tun daga alif har yaɗinsa a daga ɗaya da har zai ba ka samu wani abin da kai bai maka ba a tare da shi sannan za ka mu'amalanci shi kaga ba ka yi mu'amala da kowa ba ƙarshe ba ba ka yi mu'amala da kanka ba kai kanka ba ba ka yi mu'amala da kanka ba dan kai kanka wata rana sai ka ba wa kanka haushi a wasu abubuwan da za ka ka ce ka amma da a ce ban yi kaza ba kai kanka wata rana sai ka kaga za ka yi bara'a da kanka kenan. Bismillah.
Wa amma ahlul bid'ati wa amma ahlul bid'ati fal amru fihim zahir wa kama ra'aytuhu li kathirin min al fuqaha aw li akthar al mutaakhirin fi masail al fiqh wa kadhalika ra'aytu al ikhtilaf kathiran bayna ba'd al mutafaqqiha wa ba'd al mutasawwifa wa bayna firaq al mutasawwifa wa nadha'iruhu kathiran ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا ابتداء لكن نور على نور نعم
وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع شو أنا بقول قال شو دين ولا هذه
وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه أنا أنا أنا ليكي تشوى وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر وكما رأيته لكثير من الفقهاء أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه وكذلك رأيت الاختلاف كثيرا من بعض المتفقهة وبعض المتصوفة وبين فرق المتصوفة ونذائره كثيرة وتوسع أبوبهم ولن سكس كوتي وهنيا الأمر انسى ظاهر يكي ba akan su yake magana ba yana magana akan abubuwan da suke a ko dai akwai nusus nusus sun zo da wannan sun zo da wannan
ko kuma ya zama da ba ba ba kare masalin shida abinda suke ko ba da shi ko ba su mutan da mutan da ya da ma'ana wa sai wanda shi ba su lafi ya yi al-ilahu fi hada jaiz wa laysa ilahu yani marhuman ko ko ko ilahu da zai sa ai ai sawari to amma ilahu da yake zahiri ko kuma za a ba shi
wanda ake ganin shi a tare da 'yan bida'a abubuwan da suke zuwa da shi wanda bid'a ce zahira bid'a ce munkara wannan ba shi ake magana ba ba wai akan sa ibnu taymiya yake magana ba yace wa man ja'ala Allahu lahu hidayatan wa nuran ra'a min hadha ma yatabayyana lahu bihi manfa'ati ma ja'a bil kitab was sunnah min an-nahy an hadha wa an ashbahi wanda da yake da yake da haske da shiriya zai gane daga abubuwan da ake hanawa ba sai ma ko ko ko an yi ta masa bayani ba shi da kansa ma zai gane wa in kanatul qulubus sahiha zai gane saboda abin da Allah ya bashi na alqur'ani da sunna da ilimi a cikin waɗannan abubuwa zai gane abin da waɗannan suke kansa wanda suke na bata yace wa in kanatul qulubus sahiha tunkiru hadha ibtida'a to cewa waɗanda suke da alfitr alfitratu salima alqulubus salima ko ba su ilimi ba wani abin da sun gani za su yi inkarinsa wani abin ba sai ma kayi ilimi ba sannan za ka iya gane cewa wannan barna ce daga jin ana faɗarta za ka gane cewa wannan wannan maganar maganar ba gaskiya ba ce magana ce ta barna a jiya ne nake nake jin wani wani wani sufi yana magana cewa annabi muhammad guda biyu ne annabi muhammad guda biyu ne akwai annabi muhammad wanda aka haife shi a makka mahaifinsa Muhammad abin Abdullahi mahaifiyarsa Amina da ya tashi a garin Makka ya yi hijira zuwa Madina wanda da aka karantawa asira wannan Muhammadu ne akwai kuma Muhammadu na haƙiƙa alhaƙiƙatul Muhammadiyya wanda shi tintini ma Allah ya yi shi wanda saboda shi aka yi sama da ƙasa waye waye da haskensa aka abin da sauransu ce to wancan Muhammadin shine na gaske wannan inuwarsa ce wannan inuwa ce kawai ba ba shine ba shine na gaskiya ba to wannan in ya saka ya rubuta a tafsirin sa tafsirin sa riyadu tafsir haka ya faɗa ce annabi buyi ne akwai wanda Allah yake cewa da shi innaka la tahdi man ahbabta shine wannan karamin shine wanda ya rayu a Makka shi a musu kawai kai ya sake kashewa wallahi wai kan gaida suka mai da mu kowa ne ne wane ne mai sauki naka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha suratul qasas da kuma can karshen suratu abin can cikin suratul shura wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم توانا شيني na haƙiƙa. wancan lata hadi shi ne ƙaramin shi ne Allah ce ba zai iya ba amma shi na haƙiƙan zai iya shi ne wa inna ka lata hadi to kaga wannan mai hankali ai ba sai ga wani ilimi zai gane cewa waɗannan iska ne ba to shi ne yace wa in kanatul qulubus sahiha tunkiru hadha ibtida'an lakin nurun ala nur ya zanto yana da fitra kyakkyawa kuma yana da ilimi sai zama nurun ala nur sai ya ce wa hadha alqism
wa hadha alqism alladhi sammaynahu ikhtilaf at-tanawwu' kullu wahidin min al-mukhtalifin musibun fihi bila taraddud lakin adh-dhammu waqi'un ala man bagha ala al-akhar fihi وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين بمثل ذلك إذا لم يحصل بغي كما في قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون هو ne daga cikin su abin da yayi bi iznillahi ne saboda haka babu wani wanda yayi kuskure daga cikin su wa kama fi qawli wa daud wa sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qawm وكنا لحكمهم شاهدين وفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما duk da cewa Allah ya fahimtar da Sulaiman amma kuma ya yabe shi gaba daya da cewa ya ba su hukuman wa ilman fa khassa Sulaiman bil fahm wa asna alayhi ma bil ilmi wal hukm wa kama fi iqrar an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawm bani quraidah liman salla al-'asr fi waqtiha ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ونظائره كثيرة وإذا جعلت هذا قسما آخر صار الاختلاف ثلاثة أقسام وأما القسم نعم الثاني نعم صار الاختلاف ثلاثة أقسام آه a nan cikin abin nan ɗinmu a tsaba da take hannunmu me ya faɗa a hashiya sai ya ce wa hadhihi al-aqsam kama bayyana al-mu'allif takunu alif ma yuzammu fihi kila at-ta'ifatayn al-mutanazi'ain ko ma la yuzammu ne ina jin ba ma yuzammu ba ma yuzammu fihi kila at-ta'ifatayn al-mutanazi'ain ko ko ma yuzammu din ne ma yuzammu fihi kila at-ta'ifatayn almutanazi'atayn
في إذا الطائفتين المتنازعتين وتحمل الأخرى وهي اختلاف التضاد سنة رجما أكن وانا أبو ɗaya yana cewa sunna ne ɗaya kuma bida'a kuma abin bida'a ne to kaga wanda yake cewa bida'a shi za a yi ba ba mai cewa sunna ba ko kuma wanda ya rike abin yake ta yi yake ta rigima dan wansa akai bayan baya da asali to wannan shine za a zarga shine ihda ta'ifatain sai ya ce ma yuhmadu fihi kilta ta'ifatain almutanazi'ataini wa yakunu huwa alqism as-salis to anan abinda yake akwai ba haka taqsimin yake ba taqsimin yadda yake na farko taqsimu ikhtilaf at-tadad da ikhtilaf at-tanawwu da ikhtilaf at-tadad ikhtilaf at-tadad kamar kamar da kan kan abinda ahlus sunna suke cewa sunna ne bid'a kuma suna yin suna yin wani abu ahlus sunna suna ce bid'a ne wani ikhtilaf ne na tadad ba inda za haɗu daya sunna ta zo da shi daya kuma babu babu dalili a kansa ikhtilafu tanawwu shine abinda kowanne daga ciki yana da dalili kowanne da yake yana da dalili kamar sabani wajen kiran sallah sabani wajen iqama sabani wajen tahiyya da sauransu wani ikhtilafu tanawwu ne ikhtilaf na uku din shine ikhtilafi masail al-ijtihad shine na uku masailul ijtihad shine yace wa in shi taj'alta hadha domin yayi magana akan ijtihadi kamar iqrarin nabi sallallahu alaihi wasallam yawm bani ibn bani quraiza liman salla al-asr fi waqtiha wa liman akharaha ila an wasala ila bani quraiza wadana ijtihadi suka yi wajen fahimtar nassi tila yusalli anna ahadukum illa fi bani quraiza wannan suka fahimci annabi yana nufin ayi gaggawa a ji kada a makara amma ba yana nufin in sallah ta zo ba kada a yi ta saboda haka in la'asar ta kama a yi amma a yi kokari a je kafin la'asar wanda kuma suka fahimci a annabi yana nufin duk inda sallar azhar la'asar ta kama mu kada mu sai mun je can kaga rasi ne muhtamil suka yi sabani akan sa saboda ka mahallul ijtihad an-nususul muhtamila ko kuma masail allati la nassa fiha la nassa fiha nassu sarih ko al-adilla fiha adilla muhtamila tahtamilu hadha al-ma'na wa hadha al-ma'na to shine shine sune masailul ijtihad to sune kismi na uku din shi yasa ya kawo hadisi ijtihad al-hakim fi masail allati yajuzu fiha al-ijtihad ijtahada fa asaba falahu ajran wa in akhta falahu ajr ce idza ja'alta hadha qisman akhar sara al-ikhtilafu thalatha aqsam ikhtilafu at-tanawwu ikhtilafu at-tadad ikhtilaf fi mahall al-ijtihad wannan shine abin da yake nufi amma ba wancan taksimin da shi mai hashiya yi ba na'am
وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله وهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وضم فيه الأخرى كما في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إلى قوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا فقوله ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون وضم وضم وضم الأخرى وكذلك قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار إلى قوله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع ما ثبت في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنها أنزلت في المقتتلين يوم بدر مقتتلين لكم مقتتلين يوم بدر علي وحمزة وعبيدة أبيدة والذين بارزوهم من قريش وهم عتبة وشيبة والوليد وأكثر الاختلاف الذي يعود إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول شين اختلاف التضاد مم.
وكذلك آل إلى وكذلك آل إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تن- ولا تنسفها بل تزيد على ما ما- على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل والأخرى كذلك وكذلك جعل الله مصدره البغي في قوله جعل الله مصدر الاختلاف وبابا أننا كان يعني كوي مصدره البغي تو شي كنا إيه شي في قوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم لأن البغي مجاوزة الحد وذكر هذا في غير موضع وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية كما أخبرنا الله عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى بالجهاد وغيره وفي كثرة سؤالهم عن صفات البقرة لكن هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم مخالفة الأنبياء كما يقول اختلف الناس على الأمير إذا خالفوه والاختلاف الأول مخالفة بعضهم بعضا وإن كان الأمران متلازمين أو أن الاختلاف عليه هو الاختلاف فيما بينهم فإن اللفظ يحتمله
الظاهر أن المعنى الأول المعنى الأول أن أن الاختلاف على الشيء غير الاختلاف معه وغير الخلاف معه ولهذا جاء في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فكأنه مضمن لمعنى المخالفة والمباعدة عنه ولذلك كان القول الراجح أنه يصح أن يصلي الإنسان صلاة العصر خلف من يصلي صلاة الظهر أو بالعكس لأن هذا هذا اختلاف في النية وليس اختلافا على الإمام الاختلاف على الإمام ألا تركع إذا ركع ولا تسجد إذا سجد وأن تقوم إذا جلس وما أشبه ذلك ويفرق بين الاختلاف على الشيء يعني المخالفة له وبين الاختلاف بين الناس فهذا قد يكون اختلافا في الرأي ولكن ليس مخالفة والتلازم قد يكون أحيانا أي أنه إذا حصل الاختلاف بين الناس حصل الاختلاف عليهم
ثم الاختلاف ثم الاختلاف قد يكون في التنزيل والحروف كما في حديث ابن مسعود وقد يكون في التأويل كما يحتمله حديث عبد الله بن عمرو فإن حديث عمرو بن شعيب يدل على ذلك إن كانت هذه القصة قال أحمد في المسند حدثنا إسماعيل قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فتح في وجهه حب حب- حب.
حب الرمان فقال أبهذا أمرتم أو, أبي.
أو, أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض إنما ظلت الأمم قبلكم في مثل هذا إنكم لستم مما هاهنا في شيء انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه
يعني أنه عليه الصلاة والسلام خرج محمر الوجه فكأنما فتح حب الرمان في وجهه وحب الرمان أحمر فإذا فتح يعني ضغط عليه حتى خرج ماؤه على على محل صار المحل أحمر وهذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قد أولع به كثير من الناس الآن حتى من طلبة العلم تجده يتتبع النصوص التي ظاهرها التعارض ثم يوردها على نفسه أولا ويتشكك فيها ويقول ما الجمع بين كذا وكذا ولماذا قال الله كذا وقال كذا لماذا قال الرسول كذا وقال كذا فتجد أن أهم شيء عنده أن يجمع النصوص المتعارضة ثم يوردها على نفسه أي أو يوردها على غيره وهذا والله سد سد سد سد باب التوفيق سد باب التوفيق والإنسان إذا ترك هذا المسلك فثق أنه سي- سي- سي- سيثور عنده شبهات عظيمة ويضل لكن لو سلك الجادة التي عليها كان السلف عليها التي كان عليها السلف الصالح رحمهم الله وآمن بالكتاب كله ما حصلت عنده هذه الإشكالات ولهذا الصحابة رضي الله عنهم الذين تنازعوا عند باب الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم تنازعوا في مثل هذا هذا يقول أليس الله يقول كذا وهذا يقول أليس الله يقول كذا يعني كأن القرآن يكذب بعضه بعضا هم ما أرادوا ذلك ولكن هذه إشكالات ولهذا أنا أحذر طلاب العلم من ذلك من ألا يكون لهم هم إلا جمع الآيات والأحاديث التي ظاهرها التعارض ثم يوردون إشكالات عليها لكن لو مشوا على أن كل شيء على بابه وكل شيء لا يخالف الآخر لهدوا إلى الصراط المستقيم ولسلموا من هذا التتبع ولذلك تجد أسلم الناس طريقة هم الذين يبتعدون عن مثل هذا فليؤذر هذا فإنه خطير فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام طبيب الأبدان والأديان يقول لهم انظروا الذي أمرتم به فاتبعوه والذي نهيتكم نهيتهم عنه فاجتنبوه أما أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض وكيف مثلا يعذبنا وهو الذي قدر علينا أن نعصيه وما أشبه ذلك من الأشياء التي يوردها الناس أو يقول كيف هذه الآية تقول كذا والآية الثانية تقول كذا أنا لا أقول إذا ورد إشكال عليك فافعله أي الجمع لكن كونك تت- تتتبع ذلك هذا هو الخطأ وهو الذي يكون سببا للضلال wannan wannan abin da sheikh yake tambihi akan sa ga ɗaliban ilimi wato abin mamaki yanzu hatta hatta al'awam hatta al'awam ubtulu bi hada kuma duk tasirin wannan social media saboda yan bid'a da makiya addini sun samu fagen da za su yi ta yaɗa shubharsu mutum yana ɗaki zai buɗa ya ga an ce kaza an ce kaza an daka- an ɗauki wannan aya an buge ta da wannan an ɗau hadisi wannan an ɗauki to sai kuma ita binka da neman ƙarin bayani maimakon yayi abin da Allah subhanahu wataala ce ce kullum min inda rabbina a sai ya tabi sai an warware masa shi kwanaki ina zaune wasu suka biyo eh, wani ya bugo waya yana tare da wani abokinsa akan maganar kaddara an ce duk abin da mutum yake yi Allah ne ya kaddara kuma an ce za a kama shi da laifin abin da ya ba kyau ba mai kyau ba shi ya kasa gane abin nan ya samu wasu malamai sun masa bayani sun masa bayani amma shi har yanzu bai gamsu ba saboda haka aka bugo ni in masa bayani to ko ban san ni ya za a yi ni ya gamsu ya gamsu da dawa ba ta yi da abin da zan faɗa masa waɗancan din sun faɗa masa saboda haka shi abin ya tsaya masa a rai to ban sani ba yana nan yana jin tuhumar Allah ne cewa Allah zalimi ne ko kuma yake ji wanda ya san me yake ji a ransa ba ya ce shi abin ya tsaya shi an yi masa bayani duk malamai da suka aka hada shi da su shi ya kasa fahimta ya za a ce Allah ya kaddara mana abubuwa kuma Allah zai mana azaba akan abin da shi ne ya kaddara mana yi kuma sannan ya zo kama mu da laifin abin da ya riga ya kaddara mana to sai ka samu wannan ba abin da fa ya sani ba wani ɗalibin ilimi ba ne da shi nan mala yake magana a kansu amni ne amma saboda bibiyar shubuhat abin ya tsaya masa a zuciya wanda shine tatabbu din da Allah ya hana fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha alayhi ibtigha'a fitnati wa ibtigha'a ta'wili wanda shine tatabbu din da da aka ce kai yayi kuma shi yake yi alqur'ani shi ce kai yayi kuma shi yake yi da hadisin na Aisha kun ga waɗanda suke tabbu'in waɗannan mutashabihat fa ulaika sammahumullahu fa'dharuhum fa'dharuhum ku shiga taitayin su ku shiga taitayin to wannan hadar din yanzu babu shi har a cikin awam babu shi Allahu musta'an
wa qala haddathana yunus qala haddathana hammad ibn salama an humayd wa matran al-warraq wa daud wa daud ibn abi hind أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر فذكر الحديث وقال أحمد حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به عمر النعم قوله قوله رضي الله عنه به الباب هنا للبدن يعني لا أحب أن يفوتني هذا المجلس وأعطى بدلا عنه خمر النعم وكان هي أشرف الأموال عند العرب ويضرب بها المثل للشيخ الغالي في النفس
أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة فإذا ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما أنزل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه
نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالذي تعرفه اعمل به أمرا أو نهيا أو خبرا والذي لا تعرف قل الله أعلم ولا تكلف ولا تكلف إياه فائدة الواجب على الإنسان على الإنسان إذا كان في مجلس يقال فيه الباطل أن يرد الباطل بقدر ما يستطيع أما إذا كان لا يستطيع فلا يجوز أن يتكلم لأنه ربما يتكلم بباطل فيكون حجة عليه وسكوته على باطل ليس من فعله خير من أن يقول باطلا من فعله ثم إذا أراد أن يتكلم يعظه
وقال أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال فكأنما تفقع في وجه الرمان من الغضب قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم قال فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهد ما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهد هذا حديث محبوب عن عمرو بن شعيب رواه عنه الناس ورواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي معاوية كما سقناه وقد كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض وهذا لعلمه رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم وقد روى هذا المعنى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال حديث حسن غريب وقال وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس وهذا باب واسع لم نقصد له ها هنا وإنما الغرض التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها إذ الأمر في هذا الحديث كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل هلاك بني آدم إنما كان التنازع في القدر وعنه نشأ مذهب المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة ومذهب الصائبة وغيرهم القائلين بقدم العالم ومذاهب كثير من مجوس هذه الأمة وغيرهم وهذا مذهب كثير ممن أبطل الشرائع
مجوس مجوس الأمة هم القدرية الذين ينفون القدر ويقولون الإنسان مستقل بعمله ليس لله فيه تعلق يفعل ما يشاء بدون إرادة الله وبعضهم يقول والعياذ بالله حتى بدون علم الله والله لا يعلمه إلا إذا وقع فقط أما قبل ذلك فلا علم عند الله به وهؤلاء غلاة القدرية الذين أول ما بدأ ما بدأوا بدعتهم الخبيثة قالوا إن الأمر أنقلب أي مستأنف ما يعلم الله به إلا إذا وقع
فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعل فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسه على المخلوقات فوقعوا في غاية الضلال إما بأن فعله ما زال لازما له وإما بأن الفاعل اثنان وإما بأنه يفعل البعض والخلق يفعلون البعض وإما بأن ما فعله لم يأمر بخلافه وما أمر به لم يقدر خلافه لم لم يقدر خلافه وذلك حين عرضوا بين فعله وأمره حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمر وأقر فريق بالأمر وكذبوا بالقدر إن اعتقدوا جميعا أن اجتماعهما محال وكل منهم مبطل بالتكذيب بما صدق به الآخر وأكثر ما يكون ذلك من وقوع المنازعة في الشيء نعم نعم نعم آه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ke magana cewa asalin abin da ya kawo waɗannan fitintunu da annabi sallallahu alaihi wasallam ke kokarin hana sahabbansa kan su fada a cikin su shine tanazu fil qadar tanazu fil qadar wanda shi ya jawo a baya can aka samu irin mazhabar majus alqa'ilin bil aslayn an-nur wa zulma cewa an-nur shine khaliqul khair wa zulma khaliqul shar domin ba za su sun kasa su yarda cewa Allah subhanahu wata'ala shine duka mahaliccin komai shine yake halittar abu mai kyau da mara kyau duk sun kasa fahimtar wannan da haka sai suka sai suka sa Allah biyu ne qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn sai suka riki Allah biyu shine ilahu dhulma wa ilahu nur wa ilahu dhulma ilahu alkhair wa ilahu shar sura majusawa wa madhhabu sa'iba da madhhaba ta as-sa'iba wa ghayrihim alqa'ilina bi khilal al-alam suka ce abin al'alam qadim saboda haka duk abin da yake nan saboda suna ganin ba zai yiwu ba a ce Allah subhanahu wata'ala yana Allah
dole ne ya zanto ayyukan sun da duke sai wa ka sassa da mata da cewa al'ala ba ku ne dole shi rayuwa falasifa ومذاهب كثير من مجوس هذه الأمة أقول رسالة في شيخ الإسلام ابن تيمية حمد الألفية في العالم
في مسألة قدم العالم لشيخ الإسلام ابن تيمية sannan mabahis ne falsafiya mantiƙiya gane ta abu ne mai sauƙi ba ma dai za ka fahimci ina mai ya ce mazhabar abin nan akwai wata albahisa malama ce sosai gaskiya ni yau ma cikin mata haka ma'asirai ban gama malama sai wannan mata kamilatul kawari ɗan za ku ga awar rubuce-rubucenta kamila kawari na da yar kuwaci yar urdun ce eh yawa mace ce amma wato Allah ya ba ta karatu sosai ga kuma fannoni daban-daban tana da littafi akan wannan mas'ala ta qidamul alam baina ibn taymiya wa baina al-falasifa risala ce ta rubuta akan wannan tattara maganganun ibn taymiya akwai abin nan a wani dan urdun da ya taba rubutu akai samtin waye murad ba zai tuna min sunansa shi ma ya taba rubutu akan wannan ya tara nusus din ibn taymiya don yayi raddi ga waɗanda suke jingina wa ibnu taymiya cewa ya qulu bi qidam alam so ibnu taymiya la ya qulu bi qidam alam inna qawl al qawl bi qidam alam hadha qawl al falasifa wa madahib kathir min majus hadhihi al umma wa ghayrihi suni al qadariyya cewa hadha madhhab kathir min man attala al shara'i alladhina attalu al shara'i su ne gulatu sufiya gulatu sufiya su kuma sun kasa yadda da al'amur sai al'qadar suna ga duk abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara faruwarsa to yana son yana son abin kuma ya yarda da abin saboda haka duk wani abin da suke yi mara kyau wanda Allah ya kaddara musu to su a gurin su Allah yana son su yi abin haka ba sa ganin akwai wani abu haramun da Allah baya so tunda su a gurin su inda baya so ba zai kaddara abin ba saboda haka sai suka yi imani bil qadar wa kafaru bil amr wa kafaru bil amr suka kafirce wa umarnin shari'a sun kasa bambancewa tsakanin kaddara da kuma ash-shar' bain al-qadr wa shar' sun kasa bambance tsakanin waɗannan abubuwa kamar yadda al-majus suka kasa bambancewa tsakanin a ce Allah ya halicci alkhairi kuma shi ya halicci sharri sun kasa bambance wannan to su ma waɗannan haka suka kasa bambance bain al-qadr wa shar' saboda haka sai suka يصدر عنهم فهو بقدر الله فهو من محبوب الله ومن مراد الله منهم هذا الذي أراد الله منهم shi yasa ibnu taymiya yake cewa da kunne na naji wani sufi shi da bakin sa yake faɗa yace ni daga a gaba na yake faɗa yake cewa shi da ya halarci lokacin yakin hunain to yana tare da yana tare da kafirai wadanda suke akar annabi da musulmi da can bangaren zai koma saboda Allah a lokacin yana tare da su to haka shi yana tare da waɗanda Allah yake tare da su cewa yawma hudayn idza a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-amru bima rahaba subha wallaytum mudbirin tunda sun gudu ya nuna Allah yana tare da waɗance ce to shi da a ce a lokacin yana nan to yana tare da kafirai za su yaƙi annabi da saboda Allah yana tare da waɗance shi yana tare da wanda Allah yake tare da shi to shine ana ibnu taymiya yake ƙara fasa ka ganto ka gano ta yawwa qidamul alam wa tasalsulul hawadith kamilatul kawari na'am sai yake cewa fa innal qauma tanaza'u fi illati fi'lillahi ta'ala lima fa'alahu me yasa Allah ya abin da yake yi فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله تسكي سو سكاو وانا أبن دلشي ذا سكي غنن زي يليدي سئي تعليل أيك أبيجي بمقتضى قياسه على المخلوقات أما تهجر سي قياس سا لسورا هلتو فوقعوا في غاية الدلال سواء سكا ما دا cikin kwarmin fal abin nan bata imma ko dai su ce bi anna fi'luhu ma zala laziman lahu fa hadha huwa al-qa'il bi qilam al-alam fi'luhu ma zala laziman lahu saboda haka abin maf'ulatuhu qadima maf'ulatuhu qadima wa imma an yakuna al-fa'ilu isna wa imma bi anna al-fa'ila ithnani sura al-majus alladhina yaquluna bil aslay an-nur wa adh-dhulma wa imma bi annahu yaf'alu al-ba'd wal khalq yaf'aluna al-ba'd sura al-qadariyya nufat al-qadar alladhina yafuna al-qadar saboda haka duk abinda bawa yayi mai kyau daga Allah ne abinda kuma ya mara kyau to shi ya halitta abinda shi da ya halitta abinsa ba a da Allah ne wa in ba da yadda ba ba a rahuta ya kauce da ya wa ma a mara bihi lan da ya zai wannan kuma shi ne dole su ne kula da su da dole su da kula da su abinda ya halitta haka yake so abinda duk ya wakana daga cikin ayyukan Allah to haka Allah yake so bai umarci da khilafa ba wa ma amara bihi lam yuqaddir khilafa abinda kuma yayi umarni da shi to sa aka san sa ba zai faru ba saboda haka tunda kaga ya faru an karya sahabin nan a Uhud an ci nasara akan su to to anan Allah yana tare da waɗanda suka karya su din shine abinda yake ma'murullahi subhanahu wataala tunda da bai umarni da abin ba lam yuqaddir khilafahu وذلك هنا عارضوا بين فعله وأمره sun kasa bambance tsakanin fi'ilin lahil qadari wa amrihi shar'i ya kamata su bambance tsakanin fi'ilin lahil qadari wa amrihi shar'i fi'ilin lahil qadari hada yashmalu al-mahbub wa ghayr al-mahbub yashmalu al-mardiyya wa ghayr al-mardi wannan fi'ilin sa qadari kenan al-kauni wal amru shar'i hada kad yakunu waqi'an wa qad la qad la yaqa qad yaqa wa qad la yaqa ka imani ka imani imani abi jahal imani abi jahal abinan ne a shar'iyyun ne lakin laysa qadariyyan laysa kauniyyan a shari'a an umarce shi da ya imani amma kuma a aikace bai imani ba saboda haka min nahiyar shar'iyya fa huwa ma'murun bil iman lakinnahu qadaran lam yu'min ka kufri abi bakr misali kufri abi bakr kufri abi bakr lam yakun qadariyan wa lam yakun shar'iyyan لم يكن شرعيا لأن الله لم يأمره بالكفر ولم يكن قدريا لأن الله لم يقدر له الكفر to su sun kasa bambance tsakanin wannan da wannan saboda haka suke ganin cewa duk abin da kaga ya faru to Allah yana san abin wa aqarra fariqun bil amri wa kazzabu bil qadri wa aqarra fariqun bil amri wa kazzabu bil qadr sune sune mu'tazila suka karyata kaddara abin nan kaddara gaba daya إن اعتقدوا جميعا أن جماعهما محال بزيهما كي إيماني بالأمر الشرعي كي إيماني كوب بالقدر وكل منهما مبطل بالتكذيب بما صدق به الآخر haka haka samu a nan wanda yana da gaskiya amma a wani bangare yana ƙarya wannan kuma a wannan bangare ya yi gaskiya wancan bangaren ya ka ɗauki jabariya jabariya da suke cewa Allah subhanahu wataala ya kaddara komai amma kuma sun yaki cewa dan adam wata irada ko kadan saboda ka sun ce shi majburun ne ala fi'lihi kaga wajen tabbatar da kaddara sun yi daidai amma wajen yaki cewa dan adam kuma ka tabus a cikin aikin sa anan sun yi ba daidai ba su kuma qadariya sun korewa Allah subhanahu wataala kaddara sun tabbatar da cewa dan adam shi yake komai kaga sun tabbatar da abin da a shari'a ta tabbatar da shi cewa dan adam yana da bashi'a liman sha'a minkum an yastaqim da haka ɗan adam yana da mashi'a amma kuma sun kore mashi'ar ubangiji subhanahu wata'ala akan ta ɗan adam saboda ta wani bangaren sun yi daidai ta wani bangaren kuma ba su yi daidai ba ci gaba
وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في شيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه كذا وجن كراتو صوت كرات أبنا كان صوت تنبأ إذا ما تنبأ ولا جيكو ko kuna ji ko ni gare nake ji akwai tambaya ta tambaya ita ce karshe za a daddaga murya za a dan ja wa aktharu ma yakunu zalika li wuqu'il munaza'ati fi shay kaga ba tambaya bace amma an kace fi shay kamar tambaya ce kamar da shi
wa aktharu ma yakunu zalika li wuqu'il munaza'ati fi shay al-qalil qabla ihkami wa jam'i kaga ba za ka ce qabla ihkami za ka to kaka bai da ke
قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه يوه ولهذا قال ما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه والغرض بذكر هذه الأحاديث التنبيه من الحديث على مثل ما في القرآن من قوله تعالى وخدتم كالذي خاضوا wannan duka waccan ayar da yake ta mana tafsiri wai shi yasa ya kawo wadannan hadisan dan ya hada mana mu mun manta da wahutu shi yasa karatun littafin ibnu taymiya yake da wahalar gaske yake da wahalar gaske to zai zai zai zai fituwa ne amma sai ce ka bi nan ka bi da wanau ka tafi sai ka je ka tsina ka dauki hanyar fituwa ko ka tafi zaria ka dauki hanyar fituwa ta yawo da kai to lokaci in ya tafi yawo da kai sai ka manta a ina ina kuke yanzu sai can kuma sai da ya ce to na ya faɗa ga za dan kaza kaza kaga ya ka hadisan ne at-tanbihu min al-hadisi ala mithli ma fi al-qur'ani min qawlihi wa khuttum kalladhi khadu
ومن ذلك ما روى الزهري عن سنان بن أبي سنان الدعلي عن أبي واقد الليثي أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وللمشركين عند سدرة وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواع ومررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه مالك والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح واللف- ولفظه لا تركبن سنة من كان قبلكم هذا اللفظ يدل على أنها سنن بالضم أقرب لأن السنن قريب والسنن جمع سنة
Laf- laf- lafazi na biyu da tarkabunna sunnata man kana qablakum ce yana nuna cewa lafazin hadisin farko sunan ne ba sanan ba Mm.
وقد قدمت ما خرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حدو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن
وهنا ربما نقول سنن أصح لأنه قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه والمؤدي إلى الجحر هو الطريق ثم اللفظ مختلف فالأول لتركبن وهذا لتتبعن
وما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن لتأخذن أم لتأ- لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا فارس, فارس والروم قال فمن الناس إلا أولئك وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن لم يفعله كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات yanzu gashi farisa rubin da suke fada dole dole dole a ce a- a zabi daya eh faris da rubin ne yanzu musulmi sun zama dole ko kana nan ko kana nan ko baka Allahu musta'an
فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله وهو المطلوب ولا يقال فإذا كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه لأن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وأنها لا تجتمع على ضلالة وفي النهي عن ذلك تك- تكسير هذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها وأيضا لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهات المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح لكان في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن لم يؤمل به بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيرا من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن- فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم وفي لفظ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل وإنكار القلب إن- وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكر وكراهته لذلك فإذا حصل هذا كان في القلب إيمان وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر ارتفع هذا الإيمان من القلب وأيضا فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه أو يأتي بحسنات تمحوه أو تمحو بعضه وقد ي- وقد ي- وقد يقلل منه وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر ثم لو فرض أن علمنا أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر لم يكن لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم ولذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد وهو قول كثير من أهل العلم على هذا على أن هذا ليس موضع استقصاء ذلك ولله الحمد على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله وليس هذا الكلام من خصائص هذه الأمة بل هو وارد في كل منكر قد أخبر الصادق بوقوعه انتهينا وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة التي أمكم
هذه المسألة هو انتهينا ايتو تو كرنتا أكون كوي تعليقي
خلاصة هذا الكلام أن المؤلف رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك لا إقرارا به إقرارا شرعيا لكنه إخبار لكنه إخبار عن شيء سيقع ومن المعلوم أنه لا يحل لنا أن نتبع سنن اليهود والنصارى فإذا قال قائل إذا كان كذلك فلماذا أخبر به الجواب بين المؤلف رحمه الله أنه أخبر به من أجل العلم والإيمان ومن أجل أن يحذر الناس منه وليس إخباره بأن يقول للناس إنه واقع فافعلوا ولكن من أجل أن يحترز الناس عن مشابهة اليهود والنصارى والوقوع فيما وقعوا فيه هذا خلاصة كلامه رحمه الله ويقول يدلك لذلك أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولو كان كلهم سيتبعون سنن من كان قبلهم ما كانت هذه الأمة ابن تيمية الله